abin da yake faɗi yana cewa ne babu kaddara to mecece kaddara ita ce ilimin Allah ga abu kafin ya faru tsarin Allah ga abu kafin ya afku sai ya ce babu wani abu da Allah ya taɓa tsarawa kuma babu wani abu da Allah ya sani kafin abin ya faru kafirci ne ta haka kashe shi aka yi rudda ya yi na fata an gani fakharajtu ana wa umayd ibn abdurrahman nuridu makka to da ni yahya dan ya'mar da umayd dan abdurrahman tabi'ai ne mu masu neman ilimi ga wannan fitina ta danno a yankin mu sai muka fita muna nufin kasar makka amma bari ku ji a cikin riwayar muslim sai ya ce asali ba aikin hajji suka nufi zuwa ba amma sun fahimci cewa a wurin aikin hajji ne za su haɗu da malaman duniya daga cikin sahabbai su fassara musu ko an fahimta jama'a faƙulna da muka fito muna nufin ƙasar makka sai muka ce laulakina ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fasa'alnahu amma yaqulu ina ma da zamu haɗu wani daga cikin ina ma da zamu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah mu tambaye shi abin da zai ce game da irin waɗannan mutanen falakina abdullahi ibn umar sai muka haɗu da abdullahi dan umar a cikin riwayar muslim sai da suka je aikin hajji kaf suka yi aikin hajji sai Allah bai haɗa su da wani malami da suka gamsu su tambaye shi ba sai suka ce bari su dawo madina da sai gama aikin hajji sai suka gangaro sai suka taho ainihin madina ina fata an gane suna zuwa madina sai suka haɗu da abdullahi dan umar faktanaftuhu ana wa sahibi da ni da abokina sai muka kewaye shi shine wannan ya zauna dama wannan ya zauna hagu misali nake mana ma'ana faktanaftuhu sai muka yi mishi kanif dama mai ake nufi da alkanif shine ban ɗaki ban ɗaki makewayi to faktanaftuhu ana wa sahibi ni da ɗan uwana sai muka zauna muka kewaye shi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi ɗayan mu ya zauna dama ɗayan mu kuma ya zauna ainihin a hagu fa'alimtu annahu sayakilu kalama ilayya ni ya haya ɗan ya amar sai na san cewa ɗan uwan tafiya ta humaidu ɗan abdurrahman zai bar ni in yi magana zai wakilta magana a wurina zai bar ni in yi magana ni na san haka a zuciyata don haka faƙultu sai na ce aba abdurrahman ala gafata malam abdullahi dan umar baban abdurrahman ko kun fahimta jama'a ya gudanar da shi ne da al'ada irin tasu ta larabawa kuma irin ta sahabbai ma'ana a kira ka a yi maka alkunya da sunan ɗanka na fari ko ‘yarka ta fari, Aba Abdurrahman, ai, ya Aba Abdurrahman, munada ne a wurin, ya Aba Abdurrahman, ya kai baban Abdurrahman. To sai ku kiyaye tun da mune karatu muna tattauna larabci, ku daina kuskure kawai ku sanya wa yaro suna Abdullahi, kawai shi kenan sai a ce ya sunan ɗanka sai ka ce Abdallah. Kuskure ne a nahau, ya sunan ɗanka abdalla a'a abdalla ai munada ne ba a cewa abdalla sai in ya zama kira za a yi sai in cewa za a yi ya abdalla sannan sai a ce abdalla amma ya sunanka sai ka ce sunana abdullahi ko sunana abdullah dal din kai mishi rufa'a shine nake magana amma ya sunan ɗanka sunan ɗana abdalla ko kuma da hausa ka zo za ka kira shi da hausa kuma sai ka rinka cewa abdallah ya abdallah kai abdallah a'a hausawa haka suke kiran suna hausawa su ne wa suna mudafi su ne mishi nasba ne akan akan akan nida'i ba sa yi wannan yana daga abubuwan da ustazai suka rinka kawo har aka rinka kyamar wasu abubuwa na addini idan ka taho da addini shi addini yana intervening ne game da abubuwa na ibadoji amma abubuwan al'adu waɗanda ba munkarai ba ne addini bai magana a kai ba tafi tare da jama'arka ko kun fahimta misali a garinku waɗanne irin riguna suke sawa ko ka je kayo karatu a saudiya ko ka je kayo karatu a masar ko ka je kayo karatu a kaza dawo ka saje da cikin mutanen garinku wani irin abinci suke ci ka ci to shine wannan zai fassara ashe addinin ba ya zo bane komai ya saba amma kamar yadda na ce jama'a ustazu sai ka ji zai kira sunan abu da hausa kuli sai ka ji yana cewa kuli kuli wai yana kalkala kuli kuli wai saboda kafin su, su ba ku a'a ai kai bahaushe ne ustazu wannan tsohuwar kuma da kake magana da ita in ka zo sai ka ce baba eh zuba min kuli zuba min kuli ko kun fahimta jama'a haka yan boko suka zo da irin wannan kaɗi farar aka yi ta samun matsala ina fata an gane kana magana da dattijo sai ka ce baba e gidana yana nan a kila kwata a kila kwata ta ina sai ka ce ta railway to shikenan baba ya san da kake amma baba e gidana yana nan clark quarters sai ce mene ce clark quarter ita ne to wannan ya kai ni ya san kilakwatan amma mai tunda kayi turanci bai sani ba don haka ko da kalma ta yare ce in ya zama wani yaren ya ɗauke ta ya mai da ita ko to in ka zo kana masu yaren ka yi magana da su a haka ko kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka yawa saboda haka sai ku rinka kiyayewa jama'a don an yi ta jawa ahlus sunna bakin jini akan abin da bai kamata a samu bakin jini akai ba misali ka dawo daga Saudiya zaka ci abinci sai ka ce kai babanka ta dafa maka shinkafa da miya sai ka ce kai sai da yogurt kuma yogurt mai sanyi a ce to ai ba wuta a nan ka ce to shikenan kai ba za ka ci wallahi da haka aka yi ta shigar da mutane cikin addinai daban-daban kiristoci sai su zo daga wata ƙasa sai su shiga cikin maguza su ci abinci tare da su su ci kaza su ci kaza su ci kaza ku masu wa'azi in kuka je kuna baya baya kuna baya baya madadin hatta an za ku tafi wa'azin idan za ku sa dogayen riguna na laraba su kuke sa ku ustazai ne ran nan ku yi shiga irin ta hausawa saboda kun kasa gane wani abu annabi yana cewa al'arwahu junudun mujannada rayuka suna da alaka da junansu idan ka sauka a tashan mota idan kana da gemu sai ka zo za ka yi tambaya da Allah ina ne zan bi in je sabon gari sai ka ga 'yan kamasho su biyar cikinsu akwai mai gemu sai ka ga ba wanda zai ce maka tambaye mai gemu sai ka ga kai da yake kana da gemu sai ka tafi wurin mai gemu ka duba da kyau ka gani idan yau aka kawo karuwa cikin anguwa ko kafin kwana biyu ta gano ina ne gidan karuwai kai kana nan anguwa baka sani ba haka idan yau aka zo da ustazu anguwa ta yan iska ko in akwai wani ustazu bayan kwana biyu sai kaga sun haɗe ya aka yi annabi ya ce al'arwahu junudun mujannada abin da ya faru a makka ne ake da wata mata mai barkwanci tana da wasa da dariya da alheri tana da sakin fuska a madina akwai irinta sai annabi ya ji labarin waccan ta makka ta musulunta da aka zo ana neman ina take kawai sai aka gano ta sauka gidan waccan sai annabi ya bincika dama sun san juna ne aka ce a annabi ya ce al'arwahu junudun mujannada ka duba da kyau ka gani ko kun fahimta jama'a to in kun gane wannan sai ku rinka lura da kyau jama'a shine sai yake cewa fakultu ya aba abdurrahman haka kowanne kabila an kaje ka zauna cikin malamai idan in yarabawa ne ya suke cewa sai ka fada in fulani ne ya suke cewa sai ka fada in sakwata ne ya suke cewa sai ka fada da zaran ka saba al'adar mutane ko sai ga kana ta shan wahala cikin su yanzu cikin sakwata da wahala ka ji an ce ala gafarta mala sai dai alaji kan malla alaji kan malla to kanawa kuma fa zage zage fa Allah ya gafarta mala an fahimci wannan da kyau ko fulani fa alareni modibbo to kaga ire-iren waɗannan ko shine nan da ya tashi sai ya ce aba abdurrahman ala gafarta mala abdullahi dan umar abu abdurrahman innahu qad zahara kibalana nasu wajejenmu ne wajen garinmu wajen ƙasanmu wasu mutane suka bayyana ya taƙaffaru na hazal ilm suna neman wannan ilimi sosai sun dage suna dukufa ku ji yana faɗin siffar waɗannan mutanen ne masu mugu aƙida amma sai ce ya taƙaffaru na hazal ilm suna neman wannan ilimi wa ya tulubunahu kuma suna laliban shi suna tara shi ko'ina amma ya zu'umuna Allah ƙadar sun ce Allah bai da wani tsari wanda yake yi kafin ya zartar Allah bai da wani ilimi kafin afkuwar wani abu wato abin da suke cewa innamal amra unufun dukkan al'amari to san da ya faru sannan ne Allah ya san shi shine innamal amru unufun wato al'amarin da kaga ya faru a yanzu ko to unufun al'ana ista'anafa a yanzu abin ya fara to a yanzu shi ma Allah ya fara sanin shi kafin yanzu Allah bai san shi ba shine abin da suke cewa kenan innamal amru unufun dukkan al'amari na kaddara to Allah bai san shi ba sai in ya faru aqidar su kenan qala sai abdullahi yace fa idza laqita ulaika kai ya haya dan ya'mar idan ka hadu da waɗannan mutane fa akhbirhum ka ba su labari anni minhum bari'un ni abdullahi dan umar ba ni ba su wa annahum minni bura'u kuma su ma ba su ba ni wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi law anna li ahadihim misla uhudin zahaban da ɗayansu zai mallaki zinare da ya kai girman dutsen uhud to jama'a dutsen uhud ko wani dutse ne mai faɗi da tsawo wanda ike ya mamaye kudancin madina har ya zama ba a iya hangen komai ta gefen dama da hagu haka ta sama ba ya kare gaba ɗaya to sai abdullahi dan umar ya ce waɗannan irin masu wannan aƙida da za su mallaki zinare wanda ya kai girman dutsen uhud fa'an faƙahu fi sabilillah mai irin wannan aƙidar ya ciyar da wannan zinare sadaka saboda Allah ma qabilallahu minhu shay'a Allah ba zai karbi komai daga ciyarwar shi ba hatta yi umina bil qadar har sai yayi imani da qaddara khairihi wa sharrihi ta alheri da ta sharrin kaddara sun makala sannan da ya gama faɗin wannan fatawa sai ce haddasana umar bin al-khattabi radiyallahu anhuma babana umar dan khattabi Allah ya ƙara musu yarda ya ce kala bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama muna zaune haka ne baina nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama muna zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iz aqbala rajulun sai ga wani mutum ya taho shadidu bayadhi siyabi mai tsananin farin tufafi ma'ana tufafin shi fariƙar shadidu sawadi sha'ari sannan gashin shi mai matukar baki kwarai da gaske ma yura alaihi asaru safar ba a ganin alamar tafiya jikin shi wala ya arifuhu minna ahadu kuma babu wanda ya samu daga cikin shi wannan mutum ya hada wasu siffofi ne waɗanda an gaza fahimtar al'amarin shi kun ga dai mutumin nan in bako ne to ya kamata a ga alamar tafiya a jikin tufafin shi da alamar gajiya da makamantansu ana ganin alamar gajiya ne a jiki ko a tufafi ko a gashi ko makamantan haka sai ce ba mu ga ko ɗaya ba to kun ga ya nuna mutumin ga alama ba bako ba ne to kuma in ɗan gari ne ya kamata wani daga cikin taron jama'a 'yan gari su san shi to shi bai yi kama da baƙi ba kuma bai yi kama da 'yan gari ba hatta jalasa baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama har sai da ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa rukubatuhu tamassu rukubatahu gwiwa shi mutumin tana taba gwiwar manzon Allah qala sai mutumin yace ya muhammad akhbirni anil islam ya kai muhammad ka bani labari game da musulunci to nan ma mutumin sai zo da wasu abubuwa kuma na aiki da magana waɗanda suka saba wa yadda aka ga ɗaliban ilimi su ne na ɗaya da ya zo madadin ɗalibin ilimi yana kawaici ya zauna nesa da malami shi da ya zo sai da ya haɗa gwiwar shi da gwiwar manzan Allah kamar yadda kake ganin microphone ɗin nan namu haka ku kiyaye jama'a gwiwar shi da gwiwar manzan Allah sai da suka haɗu ɗaya kenan a cikin riwaya wannan hadisi yadda ta zo a cikin sahihi muslim ya ɗauki hannayen shi shi mutumin ya ɗora a kan cinyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan wuri yana daga wuraren da ba sa iya fassara shi daidai mutane sai a ce a to ai wannan ba siffar ɗalibin ilimi ba ce sai a ce a ai mutumin tun da ya zo dama ya zo da bakin abubuwa ne sannan riwayar hadisin ta zo sahihiya cikin sahih na ibnu hibban haka ta ce mutumin ya ɗauki hannayen shi fawada'aha ala fakhidhai rasulillah ya dora hannayen shi akan cinyoyin manzon Allah to kun ga mutumin nan tun daga tahowar shi abubuwan shi sun zo bawai ya zo zaman shi ga gwiwa shi sai ya ɗauka ya haɗa da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam madadin da ya ɗauki hannun shi ya ɗora akan cinyar shi nan ma da sai a ce kai bai ladabi ba sai kuma ya ɗauki hannun shi sai sake azawa a bisa cinyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana jiran a ji an ce ya ce ya rasulallah sai kuma aka ji ya ce ya muhammad to waɗannan abubuwan duk gaba ɗaya sai suka haɗu sai suka rikita sahabbai kamar daga ƙarshe sa tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama amma dai kamar yadda za mu zo mu ji manzon Allah sai ya bayyana musu wane ne wannan mutum anan ne za mu saurara insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu ainihin karatu na gaba za mu zo za a ci gaba in Allah ya so daga kan inda ainihin aka kwana Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu zo za ku ji alakar wannan hadisi da ainihin wannan babi da aka kulla za ka ji a cikin hadisin ko zai magana dangane da imani to wannan magana da zai dangane da imani ita ce alaka hadisin da babin to amma za a tafi a tafi za ka ji kuma imam al-bagawi ko zai kulla babi inda zai raddi ga ainihin masu aqidar kaddara Allah madaukakin sarki ya taimaka na wa alaikum assalam wa rahmatullahi a an huma ne ana kuma ya ce an huma ne radiyallahu an huma zan yi bayani ai radiyallahu an huma din wa yake fadinta mai riwayar hadisin ne a'a mai riwaya hadisin ne kawai ka ce mai riwaya hadisin mai yiwa ya haya mai yiwa ba shi ba mai riwaya hadisi ne wani ya rubuto tambaya ya ce yana da yarinya amma tana fama da a saurara jama'a yana da yarinya amma tana fama da bulewar zuciya kamar yadda likitoci suka gwada ta sannan kuma ba ta iya cin abinci saboda karancin watanninta a duniya yana cewa ne a taimaka mana domin samun lafiyarta a taimaka muku ba san me kake nufi da a taimaka muku ba kamar yadda nake cewa a ɗazu ai akwai karatun littafi da nake tibbin nabawi a cikin wannan karatun akwai wani babi wanda na kai na tsaya ne bayani dangane da muhimmancin gwaje-gwaje duk wata cuta a yi ƙoƙarin a gwada to wannan gwajin wani ɓangare ne na aikin likita wanda a da ba a cika ba shi muhimmanci ba amma shi musulunci tun ranar farko da shi ya fara shine sai an gwada a gano wace irin cuta ce to sa'an nan sai a ba da maganin da ya dace wannan yanzu su ne ake kira 'yan medical lab science ko lab tech ko makamantan haka ilimi ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske wanda ya kamata kafin likita ya ainihin ce wannan kaza ga yadda ya kamata kamata ya aje a gwada tukuna domin aka gwada ya samu ta hakikanin larurar sannan ya bada maganin da ake bukata kai kaga an riga an gwada kuma an tabbatar da tana da bulewar zuciya to ai kenan an yi mataki na farko yan saura na biyu tunda har an gano larura to kai tsaye sai a ɗaukan mata mataki amma abin da mu muke magana a ɗazu muna magana ne dangane da ka ji kanka na ciwo ko to a musulunci kafin ka sha magani ka yi ƙoƙarin gane dukkan larura Allah yake kawo ta Allah ne ko maganin ta to ka fara da addu'a to wannan addu'a ɗin abin da ake so ka ƙudurce ko da ta shafi matsala ce ta likita ko to addu'a kuma tana iya maganinta to idan ka gane wannan da kyau yanzu kai kes din wannan yataka babban abu shine sai a koma wurin likitoci tunda har an bincika an gano matsala sai a ce menene ya dace a yi na fata an gane to amma da a ce abu ne wanda yanzu ya faru sai a ce to a fara da addu'a to na daga cikin alheran addu'ar shine in Allah ya amsa sai a bi hanya mafi sauki wajen gano larurar ko da ta asibiti ce addu'ar ta ci kenan saboda haka asalin ita maganar da muke yi wato likitoci ne waɗanda galibi saboda karatun boko da suka yi kaɗai kuma suka takaito a kan shi galibi in aka kawo magana aljani sai ka ji likitoci suna musu to ire-iren waɗannan musun ne muke cewa a'a shi yasa ibnul qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ko kuma at-tibbun nabawi kullun sai yake kushe likitoci irin waɗannan dukkan likitocin da ba sa furuci da cewa akwai aljanu kuma cutarwar da aljanu take haifarwa gaskiya ce sai ke cewa waɗannan ba ƙwararrun likitoci ba ne domin hatta ƙwararrun likitoci na girkawa irin su aristotle da sauransu da su ainihin averus wato su ibn sina da makamantansu ai dukkansu sun yarda da cewa cutarwar da akwai aljani sun yarda sannan kuma sun yarda cewa cutarwar da aljanu suke sawa gaskiya akwai ta to yadda da hakan din yana rage matsaloli da yawa jama'a an fahimta wannan darasi ne mai matukar muhimmanci ina nan ina tattalin inda za mu zo a cikin littafin at-tibbun nabawi a lokacin zan ba da muhimmanci dangane da maganar kwarai da gaske amma dai shi annabi ka'idar da yake bi shine duk larurar da ta samu addu'a yake fara luju'i zuwa ga sai ya fara addu'a to sa'annan kuma in daga nan ne ma za kuma a nemi magani to akasin haka ne mu kuma muke in kuka duba mu kuma yanzu duk larurar da ta faru sai a ce me a tafi asibiti a tafi asibiti to amma mu abin da muke cewa zuwa asibiti ba zai hana kuma a yi addu'a ba to amma illar da muke suka ita ce ta ɓangaren masu zuwa asibitin da suke mantawa da addu'a ita addu'ar fa ba ta buƙatar sai an sa mata rana a'a yanzu nan yaro ya faɗi yana birgima an kasa gane me'e to kafin a ce a ɗauko mota a tafi asibiti to a tofa mishi koda ayatul kursi ce a tofa mishi suratul fatiha a tofa mishi falaki da nasi to daga nan sai kuma a tafi asibiti din to amma illar da muke cewa shi ne an manta da addu'ar gaba ɗaya to ɓangaren su masu zuwa asibitin ɓangaren su waɗanda ake zuwa asibitin su kuma idan abu ya ci ya cinyewa a wurinsu ku kiyaye waɗannan illar da muke ko ta musulmi ce likitoci galibi galibin kiristoci waɗanda suke likitoci ko su galibinsu sun faɗaka idan likita ya ci ya cinyewa sai ka ji ya zaunar da kai ya ce to gaskiya ni abin da nake gani kai musulmi ne ni ba zan baka shawarar ka je coci ba amma kuma kuna addu'a ka je mana ai maku addu'a akwai likitoci da yawa yanzu kiristoci da ke bada shawara haka daidai lokacin da shi likita musulmi shi kuma yake ganin surkullaci amma ku dubi yau a tashoshi na intelsat ko wani satellite zaka ga akwai inda tashoshin kiristoci ne sun fi guda goma ana nuna irin rukuya da suke da sauran abubuwa daga kasashen najeriya ghana da sauran kasashe kai in ka san rukuya in ka ga abin ka san ba damfara ba ne na'am akwai 'yan damfara daga cikinsu amma da yawa daga abin da suke ba damfara ba ce za ka ji ana daka tsawa yana ihu yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza ko kun fahimta jama'a to hakikanin al'amari abin da muke kira zuwa gare shi shine me idan za a karantar da 'ya'ya karatun boko ko to kada a manta game da karatu na addini in yi amfani da wannan dama a cikin minti ɗaya ko biyu in fara faɗakar da mutane in ƙara tunasashe su na cewa maganganun da nake yi cewa a shirya a shirya za mu fara diploma insha Allah ta'ala kuma bangaren abin da ya shafi harkar lafiya abubuwa biyu ne za mu fara da su tukuna insha Allah za mu fara da medical lab tech diploma shekara uku za kuma mu fara da nursing shi ma shekara uku insha Allah ina ganin yanzu ya kamata in na ce muku za mu yi abu ku yadda tunda na taɓa cewa za mu yi insha Allahu a lokacin abin ya wuce tunanin kwakwalwarku har muka zo muka yi sai zama da yawa ku mutanen zariya ba ku ke amfana ba to kun ga medical lab tech din nan in na gaya muku yanzu daga north east har sun kawo mana ɗalibai daga north west har sun kawo ɗalibai jin labari suka yi kawai wani ya kunso shi daga birnin kebbi ya kawo ta wani ya kunso 'ya'yan shi daga damaturu ya kawo ya ce musu a cewa aka yi za a fara wancan na kebbi dai da kyar lalallashe shi ya koma da 'yar amma wancan wallahi gobe ma muke jiran zai kawo yaran ya ce za su zauna a ta koya musu addini har zuwa lokacin za su jira abinda nake so in gaya muku ku mutanen zaria ba ne muku fatan sharri ne muku fatan alheri ne da haka ba na son munafunci ya kama ku ku tuna ɗazu ta'arifin da ne na munafunci shine alheri ya zo wa musulunci da musulmai kai kuma ka rinka bakin ciki to alamar munafunci ce wannan makarantar koda a matsayin tawa take dukiya ta ce ni albani mallaka ta ce amma ni musulmi ne kuma musulmi su za su amfana to ya kamata kai murna balle wannan makarantar an yi ta ne da sunan musulunci ni kaina na zama ɗan cikin makarantar ne ma'ana ba sama da makarantar ƙasa nake da ita kenan musulunci ne kawai ya mallaki makarantar ya kamata ku tsaya ku yi kanku nazari haka na zauna a kan irin wannan kujera aka sa kyamara kasusuwan suna nan harkan intanet nake cewa a muciya a kofar ofis ina za mu gina kaza za mu yi kaza za mu yi kaza ana cewa insha Allah an tashi ana ta tambayoyi wai wannan da ya ce za a yi kaza ya san ma'anar kazan kuwa wannan da ya ce kaza ya san ma'anar an manta da ban taba cewa kafin wannan lokacin za a yi ba yanzu da na zo na ce za a yi abin da ya sa ina nufin ku shirya kafin shi ya sa har wasu daga cikin ɗaliban makarantar saboda gori da ake musu malaminku ya ce zai yi kaza bai yi ba madadin amsar da za ka iya bashi a matsayinka na mai imani sai ka ce ai ya ce insha Allah saboda haka tunda alheri ne kai fa ha da Allah ƙarya ya faɗa sai kuma da malamin ku ya zo ne sai kuma wai saboda an mai da ku wawaye sai kuma aka zaunar da ku wai ina malamin ku ke samun kuɗin da yake wannan a'a to duka su ba laifin waɗancan ba ne don alama ce ta munafunci ta kama su don ƙiyayya abin ne suna baƙin ciki ne munafunci ne kama su amma kai ne ka zama wawa kai yanzu da aka buga kanka malaminka ne da ka amince da shi kake koyan addini sai kuma a rayuwa ya faɗa maka magana kuma kake shakata to, to addini da kake karbi ya zama na banza aka ce maka za a gina makaranta za a yi kaza sakamakon rashin shirin da ba a yi ba ku ji jama'a yau a cikin makarantar nan tamu babu 'yan zariya kashi goma bisa ɗari babu yan wasu garin ne jama'a kasar suka ji ko sai suka yi ta shiri wallahi wancan da nake gaya muku ko jama'a ya wuni je yana bugo min waya ashe ni ban kusanci wayar ba yana ce min shi fa gashi nan ya taho kawai ni dai sai na ganshi tsidim a falo yace tun safe yake min waya ce min gashi nan ya taho ce to ya aka yi ce magana da muka yi wacce ya ce nace ana ce maka za a fara yace to shi dai wallahi ya riga ya gama zartar da shawara yanzu ya zo ne ya ji nawa ne kuma zai je zai zo da yaran nan to abin da nake so in gaya muku waɗannan maganganun da nake cewa za mu kafa jami'a ko an riga an kafa ne jama'a insha Allah gini ne kawai kuma gini me gini wannan ginin muka ce za mu fara jami'a a ciki me bambanci babu idan muka ce muna neman lecturori yau nan gobe iwar haka lecturori sun yawa yanzu ma yajin aiki suke goodluck kuma ya ce zai kore su mu sai mu dauke su aiki ya ce zai kore su jiya ne ya ce daga jiya zai daya kore su ce yasa yau sun wuni suna ta zufa da shi da su suna ta maganganu suna yi juna raddi a rediyo da talbijin abin da nake so ku dauka jama'a ina ba ku uzuri ɗaya ne saboda ni ma cikin ku aka haife ni cikin ku na girma malaman mu sun saba mana ƙarya amma mu 'yan salafiya ba ma ƙarya amma muna yin maganganu waɗanda mutane sai su ji su sun yi musu nauyi amma ba ma ƙarya jama'a mafi munin abin da muka fi kyama shine ƙarya so in ka ji mun faɗi magana ba ƙarya ba ce amma za mu faɗi mewa za ka ji ce maka nauyi yanzu jami'ar da za a yi an riga an yi designing akwai filayen har an fitar da foundation kai ga designing din nan kana gani karkai mamaki gobe sai a tashi a fara ginin karkai mamaki nan da wata guda sai ka ji an ce za a kaddamar kai kuma sai ka zo kana cewa a'a wai mutumin nan ashe da gaske ne to ni ban san kalmar da ta rage in faɗi bayan abin da na faɗi yanzu ba don haka jama'a hasali ku duba hatta irin karatuttukan da za mu yi a jami'ar gashi nan an rubuta wallahi ba da wasa ba ne wallahi da gaske ne ran nan waɗanda za mu buɗe wannan ɓangaren jama'a tun daga wani gari na ɗauko su takanas itakanas ɗalibai na ne ɗaya provost ne na wata makaranta ɗaya hod ne na department ɗin gidana na kawo su har karfe biyun dare muna taro sannan muka kwana da gaske ne wallahi ba da wasa ba ne karka wallahi ba karya ba ne ba irin maganganun da malaman kun suka faɗa ba ne karya ne wallahi da gaske ne insha Allah kuma ka ji abin bai da alaka da rayuwata ko na mutu gobe ko za a yi insha Allah sai dai an yi tashin kiyama gobe so abin ba yana da alaka da ni bane karka ce to kar kuma mala albani ya mutu ba matsala so abin da nake so jama'a ina faɗin abubuwan ne dan ka shirya kamar yadda na ce kai nazari ya za kai ka ci fa'idar abin dan in abin ya zo kwatsam musamman nau'in kudin makarantar da za mu sa suna da tsada kwarai da gaske dole ka fara shiri nau'in yanayin yadda za mu yi karatun yana da bukatuwa kwarai da gaske dole ka yi shiri misali idan ka gaza credits biyar ba za mu ɗauke ka ba idan muka ɗauke ka sai ka yi undergoing interview gaba da gaba in ka faɗi interview ba za mu ɗauke ka ba don haka idan zuwa aka yi aka yi maka waya ka ko to ka yaga ta kawai ka je ka yi karatu na Allah da annabi i na Allah da annabi ka ci da kanka sannan ka zo don in ka zo aka zaunar da kai gashi result credit tara ko kayo applying za ga mun sa sunanka to kenan mun ɗauki sunanka amma kai ba mu ɗauke ka ba muna cewa ka zo sai ce rana ka za ku zo ranar in ce sai a tara ku ka tara ku ɗaya bayan ɗaya za ka fuskanci mutane ne waɗanda suka karanta physics har suka wuce physics na waye san abin da ya wuce physics ina waɗanda suka yi physics akwai injiniyar cikinku? eto malam me wuce physics metaphysics metaphysics metaphysics ya wuce physics shi physics ilimi ne na binciken gaskiya da gaskiya a gwada a gwada ya yi hayaki ya yi shi metaphysics kuwa to ya wuce nan mawara a tabi'a ko ya wuce hankali ya wuce tunani ya tafi wata duniya ne gaba daya sai in ka yi can za ku haɗu to za mu zo maka da irin waɗannan da gaske nake irinsu ne za su yi interview ka tun aka gane baka iya physics ba baka iya chemistry ba baka iya english ba baka iya kaza ba sai mai disqualifying naka saboda muna son ne a ɗibi ɗaliban da za su yi karatu da gaske yau nake gaya wani ɗalibin makarantar nan ne abokina ya zo muna hira wani yana ba shi shawarar ya tafi wata ƙasa ya je diploma sai na ce mishi karkaje ya ce ya yi istikhara ya kaza zo neman shara ta bai sami ba na ce karkaje na ce wannan kasar ta larabawa ce ba wata bace masar ce na ce ba abin da suka fi mu a najeriya na larabci ko addinin musulunci sai dai rudani rudu kawai suka fi mu rudu ne kawai aka fi mu a misra a saudiya a sudan duk rudu suka fi mu kawai amma ba karatu bai na abdulsamad ya je sudan rudu ne kawai suka fi mu so ba wani mai karatu daga waɗannan ɓangarorin da za mu ce mu tafi misra ko mu tafi kaza babu na sha gaya muku waɗannan jami'o'in ka tafi 'yan najeriya ne yake karantarwa to jama'a waɗannan irin wawaye ne mu ka ɗauki ɗanka ka kai malaysia sai ka je ka ga laccaran abu ne aka ɗauke shi aiki a malaysia ɗin to wani irin dabbanci ne ya same mu laccarorin namu ne ɗaliban namu ne kuɗin namu ne amma makaranta a wata ƙasa kuma ku je gini wanda ya kai girman wannan a malaysia ko jami'a ce babba domin rabin wannan ne ta tsawo rabin wannan ta tsaye shine kake jin ake cewa international islamic university international medicine international kaza ka je malaysia ka gani ka je sudan ka gani kai abin da ya dame kan aka ce university saboda ni da kai an haife mu a zaria sai ka ga wadda ta kai girman a biyu sannan kake cewa waye kai kamar sardauna to idan kun fahimci wannan jama'a kowa ya je karatu na gaskiya kun ganni nan commercial na karanta kun ganni nan art na karanta amma ran da na bukatu zan shiga harkar engineering da sciences komawa ne na fitittike fitik na shiga cikin yara aka koya mini saboda barin gaya muku gaskiya ba a magudi a harkar jami'a ina ce ba a magudi a harkar jami'a ina nufin wata magana ne ba abin da kaga yana faruwa ba idan yanzu ka je aka rubuta maka jarabawa ka ci idan ka je karatun karatun ba zai yiwu ba yanzu daga department dinmu nan abu engineering jama'a akwai yara biyar da aka sallama an ɗauke su tsaf jarabawa su duk suna da credit tara credit takwai credit tara an yi musu wannan jarabawa mai kuke kiranta post ume duka an ce sun ci saboda ai ba mala'ika jibrilu ne da minka'ilu suke yi ba mutane ne to sai a bullo mutanen ta wurin rauninsu sai wani sarki ya aiko sai wani darakta na education ya aiko sai a je a ga wani sai a bashi emblem mai ciki cike nan to amma yanzu yaran sun shigo sun kasa karatu ana lecture ne ta 100 level a engineering matsalar farko tukuna ba sa jin turancin lokacin saminu turaki yana gwamna jama'a sarkin dutse ya gayyace ni masallaci na je na yi wa'azi sai aka yi dace saminu turaki yana wurin sai saminu turaki ya ji ina magana kan kwamfuta shi kuma saminu turaki ya jarabtu da kwamfuta a sai bincike ne ya ce amma shi na ba shi awa kaza kaza sai na ce a aiki na ne sai ce don Allah zan zo in yi musu lacca sai na je na tara ɗalibai a makarantar shi informatics ta ka zaure sai na musu lacca da na zo zan yi laccar jama'a sai na fara gwada yaran ina magana da turanci sannan na sa projector sai na ce control me control me sai suka yi shiru sai na ce a to shikenan ni ma ban san abin da zan danna ba tunda ba ku san me za a danna ba ina magana da turanci sai na ji sun yi jungun jungu sai na juya da Hausa kawai sai wani ya ce to ai ba ma jin turanci na ce a kuna matsayin jami'a ba kwa jin turanci shine sai na dubi wani wanda a lokacin shine chairman na basic education na ce to ranka ya dade akwai aiki a kanka basic education ya samu matsala yara sun gama secondary sun gama primary sun zo jami'a ba sa jin turanci kuma da turanci ake koyawa so kun ga ina faɗa muku waɗannan maganganun ne ku shirya shiri na ilimi da shiri na kuɗi shiri na ilimi da shiri na kuɗi gaskiya za mu caji kuɗi masu kauri sosai kuma gaskiya sai wanda ya ci jarabawar mu za mu ɗauka saboda ba so muke ka gama ya zama abin da ke da alaƙa da lafiyar mutane abin da ke da alaƙa da rayuwar mutane abin da ke da alaƙa da kaza na mutane ya zama a baka satifiket da sunan albani science academy albani university of science and technology ku ji wannan da kyau ina faɗi ita makarantar wasu makarantu wasu proprietors wasu shugabannin makarantu waɗanda suka sannan mun haɗu da su sukan yi min ƙorafi malam ka kafa makaranta a bayan mu duk kafi mu kwarjini sai in ce a'a ita makaranta ta tintini take kafe don tana da alaƙa da da'awan ne da na yi kuskure makarantar ban sa mata sunan albani ba wani suna na sa mata ko ba inda labarin ta zai ji amma sunan albanin ne ya daɗe yana yawo to duk abin da aka ce albani wani zai daga kai to zai saurari ko mene a ƙarƙashin wannan ya kamata a ce makaranta albani university a baka satifiket amma ba za ka iya defending ba na taɓa ɗaukan wani ƙanina na kai shi wurin wani a abuja saboda nan ane ta mun tsiya na ki in taimaki kanina na san mutane ba zan kai shi a taimake shi ba sai ni ce ni duk abokai na yan boko ne iri na ne miskilai dan boko baya taimako baya bada kuɗi dan boko baya taimako baya bada kuɗi wannan shi duk dan boko baya bada in kaga dan boko yana bada kuɗi ko ƙuri'a ka zai ci zai tsaya takara ne amma dan boko baya bada kuɗi shikenan rannan sai na ce zo mu je sai na ɗauke shi muka je sai na ce mishi ranka dai wannan kanina ne wannan dan uwana ne na zo ka taimake shi ne sai ce yo malam ka kawo wani ma a taimake shi balle kaninka ya kawo takardun shi sai na ce to kai kawo takardunka sai ce a ai shi bai makaranta ba sai shi wancan ya ce a kai kana kanin albani ba kai makaranta ba to mahallin shahid kenan wata ta je ita ma wurin wani wanta an naɗa shi kwamishina ta kwashi 'ya'yanta ya taimake su sai ce a ai a guje kuwa yana babban mutum kwamishina na kaza kawo takardu sai ce ai ba su yi makaranta ba sai ce a to da yake 'ya'yan shi ne tun da 'ya'yan shi ne sai ce ku dan kaza kazan ku ba albani ne wanku bai ce ko labarin albani kake ji bai isa kai karatu ba to mahallin shahid shine yanzu ya kamata albani science ko albani university ta baka certificate din da ba za ka iya defending ba to kun ga wannan na faɗa muku gaskiya ne kuma ina so ku ɗauki yau duk da yadda na ce matsatsin lokaci ko amma na tsaya ne muku bayani wanda ƙarshen bayanin zan iya cewa na kashe karatun da zamu yi na dare saboda muhimmancin wannan bayanin gashi ana ɗauka kuma ina son ku ɗauki yau kamar ƙaddamar da karatun ne don haka nan da wata guda in ka ji an ce za a fara kaka ce to ai baka shirya ba so da haka duk wanda za mu ɗauke shi a medical lab tech ko nursing sai ya haɗa credits biyar physics da chemistry da biology da english da mathematics waɗannan in akwai pass a mass ko a english ba za mu ɗauke ka ba sai ka haɗa su kuma sai ya zama kai kaci su kuma ina za a gane za a haɗa ka da manyan kuraye waɗanda ke ci ba bismillah kana zama gabansu za su fara maka tambayoyi in baka cancanta ba sai a disqualify naka na karka damu a shekara za mu iya ɗaukan mutum ƙwaya biyar rak a karantar da su saboda abu ne yake da alaƙa da gwajin jikin mutum a iya gano kaza za a karantar da kai shekara uku duk lokacin da kuka ji za mu fara diploma akan arabiya da dirasa islamiyya zallan larabci za mu karantar ba za a karantar da kowane yare ba za a haɗa dirasa islamiyya da arabiya dirasa shar'iyya da arabiya da larabci zalla za a yi to sannan za a zo a yi islamic studies and arabic za a karantar da kai zallan karatun addinin musulunci da turanci a karantar da kai larabci da turanci duk za mu fara da diploma ne to duk sanda za mu haka ko sai ka zo da na ɗaya certificate wanda ya nuna kayi islamic studies da turanci kayi arabic a wayek sannan sai mu baka islamic arabic and islamic studies in english kayi haya islam to sai mu baka dirasa shar'iyya al-islamiyya duk gashi nan a jikin wannan lauhan mu da muka sa saboda haka waɗannan postoci da muka manna ba pasto ba fa poster waɗannan kalandu da muka manna kalandu na hotunan makarantar mu kalandu ne waɗanda suna baka labarin hakikanin abin da zamu yi ne don haka abin da muke cewa kamar yadda na faɗa ku je ku shirya ka je ka shirya matarka ka je ka shirya yakka sannan kamar yadda ne muku shawara a wannan lokaci shawara ce ba umarni na baka ba ga aure za ka ƙara za ka kashe naira dubu ɗari biyar ƙari amma ga ita matarka tana son shiga karatun nan ga yarka ta gama sakandare ina ba ka shawara ka haƙura da auren sadakin dubu goma da ka kai ka ce ka yafe saboda ka zo ka samar da matarka mai ilimi ka zo ka samar da yarka mai ilimi waɗannan da za mu fara ɗauka makarantar da su gobe in mun gina asibiti insha Allah jibi in an gina famasi, gata in an gina kaza gashi nan a nan sama jama'a har an riga an gama ginin asibiti a nan sama na gwaje-gwaje da komi da komi rufawa ya rage gobe ta iya yiwa kaga ana rufa jibi ta iya yiwa sai ka ji an ce za a fara suwa za a ɗauka aiki waɗanda aka karanta a wurin to babu su sai a sa wasu a ɗauke su bayan lokaci fa ni yaron sardauna ne bi ma'anar kalima wallahi za ku yi mamakin ranar da muka kyankyashe ɗalibanmu kai ka iya aiki eh sai mu makala ɗalibanmu a jikinka sanda ka iya sai mu ce to mun gode Allah ya sa albarka tunda ɗalibanmu sun iya eh to su ne da wannan kujerar kai ka haƙura yana nan sardauna akan intanet ne an sa bidiyon ma ana hira da wani bature ai ce ranka ya dade sardauna mun ji cewa kai in ka ɗauki mutum aiki ai baka daukar inyamurai da sauransu sai yace eh yace inyamuri yana da mamaye wuri ne haka yace inyamurin kai sakaci guda ɗaya zai jawo goma goma za yace kafi yace to sai sardauna yace bari in gaya maka kaga kai din nan in ka gama aikin jaridan nan eh in aka samu dan arewa za a cire ka a sashi ne kai din kai din saboda haka abin da zamu kenan domin kun ga mu muka zo za mu karantar da medical lab tech ba medical lab tech kawai za mu karantar ba sai mun sa musu karatun ƙur'ani sai mun sa hadisi bari in gaya muku jama'a har tafiyayya na sa waɗannan ɗaliban na wasu kai shugabannin wata makaranta ne a nan arewa suka tafi nan kudu nan kudu saudan zaria suka je wata coci har kwana suka yi coci ce suna da irin wannan makarantar suna karantar da medical lab tech din amma kuma kullum an zuba karatun bible a ciki to mu kuma su albani sai mu ki saboda wani muna tsoron kada zuwa ce mu masu kishin addini ne a masu kishin addini shi yasa kaga duk inda na sa makarantar sai na sa the university the private university the science or the private science university with the islamic background ko ina na je haka nake gabatarwa za mu yi ne amma ta musulunci ce za a yi kai ma ba hana ka kai taka ba kai ma ka je kai taka so idan za mu karantar duk abin da zamu karanta sai mun sa Qur'ani sai mun sa hadisi sai mun sa tauhidi sai mun sa larabci sai mun sa fiqhu duk abin da zamu karanta a makarantar nan insha Allah wannan dole ne dole ne sai an sa Qur'ani hadisi fiqhu larabci tauhidi sai an sa dan ka san ka zo makaranta albani kuma ba musulmi kadai zamu dauka ba ko kafirin kan dutse yazo zamu dauka amma zamu koyar da shi qur'ani zamu koyar da shi hadisi zamu koyar da shi fiqh amma ba zamu ce mishi musulunta ba amma sai mun koyar da shi amma zamu karantar da shi insha Allah wannan shine tsarin jama'a kamar yadda na fara magana ta da gaske ne maganganun nan ba da wasa bane ku je ku shirya matasa waɗanda ke haya islam mun saman muku da share hawaye wanda ana ɗaukan ku a baku admission a ABU matsalar da kuke fuskanta ita ce kaje an ɗauke ka kai ɗan haya islam ne kaje ABU an fara lacca da turanci baka jin turanci don haka ai ta tafiya da kai a murɗe haka ne to mu mun zo da solution anan kuma na gaya muku aiki muke ba dare ba rana ABU nake shiga galibin waɗannan professors da kake gani a law galibi malamai na ne wajen shekara talatin na karatu wurin sun sani zuwa nake ina zama da su shine har muka kai ga wannan shawara ga ta kama haka kai dan haya islam za mu ɗauke ka za ka yi diploma a nan shekara uku diploma nan da larabci za a karantar da kai duk wani karatu to amma ta gefe kuma za a sa maka karatun turanci turanci sosai turanci as a language ba wai lacca da turanci ba a english language english literature a shekara uku za a yi ana koyar da kai sannan kuma ana koyar da kai shari'a da larabci to lokacin da baka yi applying abu abu su baka admission 200 level za ka karanta mai shari'a and civil law shari'a dai dama ka iya civil law da ake da turanci kuma ka isa da turanci to za mu ɗauki ɗalibai na nesa kuma bodin za mu sata saboda irin nau'in karatun da za a yi ba zai yude ba ba zai yude ba amma kawai abin da muke zato mai yiwa 'yan zariya don su samu sauƙi amma dole ne mu kula da hatta tarbiyyar waɗanda za mu karantar don in gaya muku international islamic university da ke uganda ko yadda kuka san ake kewaye makarantar sakandare ana kula da yara ko haka ake a islamic university da ke uganda ko fita ba kai kai dan jami'a ko sai da izini sai an san ina za a je sai an san waye zo wurinka saboda haka yan uwana da iyayena mutanen zaria ina jin a yanzu na kai in bugi kirje in ce da 'ya'yana mutanen zaria to ku yi ƙoƙari ku ci moriyar wannan alherin kuma saboda fatan da muke kuku amfana in Allah ya kai mu akwai special discount da za a ba duk wanda yake dan zariya ne kenan ba zuwa za ka yi ka kwanta ba sai an zo don kun san matsalar da mutane suke kenan nan da muka buɗe makaranta sai mutum ya zo da yashi sai ce wai ya zo a taimake shi to nawa ka zo da shi sai ce wallahi ya zo a taimake shi ba hali to ai ko a lahira ba irin wannan taimakon ko a lahira in ka je kai kafiri ne ba ka da sallah ko daya ba azumi ba ka kaunan manzon Allah ka ce a taimake ka saka ka aljanna ina ba za a yi ba amma a lahira ka je kana son manzon Allah amma an samu tangarda a sallah an samu an abubuwa amma ka yadda da ka yadda da Qur'ani to shine sai manzo Allah a ce to ga wani naka nan zo ka cece shi to ko a lahira jama'a ba a zuwa haka sidda to jama'a mutum sai ya ɗauko shi ko ɗan shi sai ce ya zo a taimake shi amma wallahi ba 'yan zariya ba akwai waɗanda sun zo daga wani garin ya ji an buɗe makaranta sai ce to mala albani muka wallahi akwai wanda ya zo ya ce kaga uwar yarinyar nan eh kai ka je kai mana walimata walima uwar auren uwar ma kai kai mana auren to mun ji ka buɗe makaranta muna so amma ba mu da hali shine dai muka dan ruko wani abu wallahi ko kirga ban yi ba to shikenan shikenan haka ba shikenan wato abin da muke so ka dan yi wani amma ka zo kawai rabbana ta ko lahira ba zuwa haka ai da dan wani abu ake zuwa illa man atallaha bi qalbin salim a dan je da dan wani kalbin salim saboda haka mutanen zariya ku yi kokari sai wata tambaya wadda kullum ake yi ya za a buɗe jami'a babu registration na nuc ai ba digiri za mu fara ba ɗan uwa za mu fara diploma ne dukkan diploma da za mu fara muna da rijista da board ɗin da take shirya jarabawa misali akwai association akwai board na medical lab tech waɗanda su ne suke shirya duk wata jarabawa hatta makarantun gwamnati na waɗannan kwasa-kwasan su suke shirya jarabawa turan nan duk sai da aka je aka tattaro mana komai jama'a ga ƙa'idojinsu ga yadda suke son gini ga yadda suke son kaza muka ce za mu yi insha Allah har ma yake shi wancan yake cewa yake kaga waɗancan kafiran a kudancin Zariya da suka yi yace ba su cika sharaɗi ko ɗaya ba ya ce amma da yake nasu ne suka fi yawa a cikin board din a cikin team din sun haka je sai a kau da kai to waɗannan sharuɗan mukan ko nan da kwana biyar aka ce za mu iya cika su balle mun ɗaukawa kanmu nan da wani lokaci akwai daga cikin filayenmu za mu je mu yi gini na musamman don wannan makarantar so da ba ta da alaƙa da wannan ko ɗaya sai a zo sai a fara karka ji an ce za a yi gini ka ce yaushe ginin mu kaga da karfin Allah ake yi sai a fara kafin kwana bakwai kayi tafiya ka da sai ka nemi kai makuwa eh da karfin Allah ake jama'a ba da karfi na bane da karfin Allah ne saboda haka karka dogara da kaji an ce za a yi gini ka ce a ai da sauran lokaci kayi kokari waye kadin nan da za a yi neko din nan da za a yi naptek din nan da za a yi kaje kai haya islam duka kaje kai kokari ka san me za ka shiga saboda haka dukkan abin da za mu yi jama'a za mu samar da registration karkashin hukumar da ta shafi wannan ma'anar wannan duk inda ka je ka gabatar da certificate din to certificate din zai zama yana da relevancy so ba abin da za mu yi wanda in ka yi shi za ka yi nadama a nan waɗannan ina amsawa ne saboda irin waɗannan itiradat ɗin da ake kawa wato ko kamar yadda nake cewa an haife mu a zariya ne sosai reni ya yawa har ake ganin yaushe ɗan zariya zai iya kaza wannan kuma annoba ce jafa'i ne mutane suke wa kansu ko kun fahimta jama'a ya zama kuna tunanin ina wai ɗanku zai iya yin wannan abin don haka ƙarya ne saboda haka samari kar ku sake a buga muku kai akan wannan za a cutar da ku domin wallahi wasu suna can bauchi gombe sokoto katsina ko suna can suna ta tattaro yaya ban san daga ina wani honorable ran ya samu labari ba a nan kasar kano ya ce sun yunkuri da za su zo ranar lahadi na ce mishi a ba a zuwa wuri na asabar lahadi ce to suna da yara ne waɗanda za su kawo to kun ga ba a fara ba fa sai kuke tunanin an fara saboda haka kaje ka fara saving kaje ka fara boye kudi tun daga yanzu kaje ka binciko takaddunka an fahimta jama'a to sannan ka sha azamar karatu za ka yi da gaske ba ma amnesty a nan ba ma taimako wajen karatu ka faɗi jarabawa a ce ka ci ba ma yi mu a nan